وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ‘yan uwa masu girma ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan yammaci na ranar juma'a hajji babban rana jimalan bahaushe yau muna ranar shida a lissafin da na kiyaye ga watan bakwai wasu suka ce bakwai watan rajab wasu suka ce biyar ko kuma wanda yake 26 ne ga watan Disamba 2025 ga mu abinnin azare saboda munasaba ta alkhairi ta auren dan uwanmu cikin ƴaƴanmu kannanmu Idris wannan yaro matashi ko shakka ba ba zan mance da alkhairin shi ba musamman a watan Mai na Saudiya inda ita jigila da ni ya kai ni wasu ɓangaren da ni ban san su ba a tarihin mamlakar saudiya yankin ula har gane a hijir hegra tare da tsoron shiga saboda tsoron nusus na wa'id da suka zo kan shigewa wurin illa wa an ta tabki shi ɗauki wannan ɗawainiyar kilomita 400 sun su na faɗi wannan ne saboda wato la yuqirru bi fadli zawil fadli illa zawul fadli iqrarin falala masu falala sai masu falala Allah sa muna cikin masu falala din to Idris ina fata Allah ya sanya albarka cikin wannan aure da za a yi gobe Allah ya tara ku kai da amaryarka kan alkhairi da rahma da jin kai da shafaka da hanana da kuma soyayya to malamai na sun riga sun yi sukuwa sun sukuwa na filin ba san me zance ba kun faɗi da abin da za ku faɗa me kuka bar min Allah dai ya sa ba min gadon zare ba ana ma za a koli tun daga maganar Dr. Dokaji ko da ban samu na zuwa na tabbata na san shi Farisul Maidan ne aka zo gun Dr. Asghar na kan ce kai Akbar ne ba Asghar ba ne shi ma Hamilun Raya ne kabalin sana ma dubu uban tafiya Professor Isa Yalwa Allah ya lauta mana gaba kun je magana kan kwandala ko kun san dama ni na sha faɗa ba a da'awa sai da dawa in ba haka ba za a shiga dawa kuma wallahi ba za a dawo ba so ana kunga ana uakkid uakkid cewa a nemi kuɗi a nemi kuɗi amma kamar da malai faɗa ta fuskar halal ya za a nemi kuɗin muhadara ce mai zaman kanta wannan amma ne abin da aka ce ne magana aka tare da karancin lokaci ina ma kun kyale na zo na amfana ne daga bakin malami ba dan na ci wannan to amma magana ce da aka ce gudunmuwar matasa wajen haɓaka zamantakewa ko zamanceceniya shine alhayatul ijtima'iyya ijtima'iyya kalmar ijtima a idan ka ɗauki gundarin harufan ai daga jama'a ne jama'a ya jama'u jama'an to ko ijtama wanda shi kuma jama'a fi'ili ne muta'addi jama'al muallimu tullabahu muta'addi transitive verb amma ijtama lazimi ne ijtama annas to kalmar ijtama'a ko jama'a duk da yan madda din magana ne akan mai taruwa haduwa dunkuluwa curuwa mulmuluwa banda wacce kala da gargaza da farraka misali a zama guda to abinda ke jagorantar zamantakewa a cikin al'umma musamman ga matasanmu Allah ya ƙara muku albarka shine ne ɗabi'u na gari fa innama al'umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab yake cewa akhlaq khuluq suke gina mujtama da society idan halaye na kirki suka tafi waɗannan mutane su ma sun tafi don haka magana ta zan rakaza ne akan waɗannan matakai ne ke haɓaka zamantakewa ni na taso a baya a wasu shekaru da suka ɗan ɗora a baya a ƙauyukanmu a garuruwanmu akwai abin da ake cewa ciyayya ba ku misali li'anna bil misal yattadihu al maqal cikin ku cikin matasa wanda ya san ciyayya ya daga hannu a kar ku min barazana wallahi kun san ciyayya to shikenan ina zuwa ina zuwa kai malam mai zanna bukar mai gilashi da tijo ka daga hannu ko mai cece ciyayya a akai ba matashi bane mai ce ciyayya hada huwa mas'ul wannan matashi shi na'am madalla a haɗu a ci abinci amma ni ciyayya wadda ni na sani da almuru da maghriba kakanninmu a ƙauyuka a talatale sukan fito da abinci kabaki kabaki masaki masaki kurzuno kurzuno ƙwarya ƙwarya kwano kwano a ci a sha a yi nak a ƙoshi kuma wallahi idan akwai gida guda goma a layi guda kowa sai fito da kwanon abincin shi wani bai yi abinci ba amma albarkacin attarabutul ijtima'i zai wanke goma ya tsoma biyar wannan shi ake ce masa ceya asalatan amma abun ya canza a firamare ma akwai ceya shi kuka sani yawanci ni ko ina gaya mu kalamun mu'assal a asalinsa ga yanda yake a wannan lokacin mukan je mu karbi abin da ake cewa sudi kun san sudi s u d makaletu a ba shi ne sudi d makaletu mana to kaga wannan sudin abinda iyaye suka ci suka wanzar as-su'uru wanji nasu shi ake ci a lokacin wannan nake cewa ne a wannan lokacin suke gina harsashin zamantakewa wallahi malam sai ga gida goma kuma idan mutum ya yi tafiya daga azare ya tafi kano lagos ibadan yana da wahala a unguwa ka gaba a kai mai agaji da taimako ba a ce wani ya tafiya gidan shi ba abinci shugaban zaman ce zai ce kai ka kawo kaza kawo kaza a kai mai gidan wai abin tambayar هذه الأخلاقيات أين هي الآن إلى تكي تشين فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا إذن أين morality suka ɓace jama'a ta tafi to matasa wane ne matashi suka ce ashababu marhalatul quwwa bayna da'afayn wata gaba ce zango ne na ƙarfi tsakanin rauni guda biyu dan yace Allahu allazi khalaqakum min da'fin wa fi qira'a min du'fin thumma ja'ala min ba'd da'fin quwwa thumma ja'ala min quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alim al-qadir sura 30 suratu ar-rum Allah shi ya halitta ku min da'fin daga wani irin rauni rauni yaranta kana fulilliki a haife ka anta miskin har bacci in kake ji sai kai kuka li da'fi sannan yau da gobe ya sanya karfi bayan raunin bayan rauni ya sa bayan karfi ya sa rauni da kuma farin gashi kai ba kenan ashe magana ta tabbata المرحلة الشبابية مرحلة الضعف هو القوة بين ضعفين براكت نيقول أبي أين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة an fi mai to wannan shi ne ainihin ƙuruciya wasu suna cewa shekaran wanda bambanci wasu suna cewa shekara sha takwas ka ga lamarin ya danganta ga geography a inda ka taso misali amma dai matashi shi ne matashi kuma kalmar matashi ismail fa'il matashi kamar manomi kamar maci kamar madambaci kamar mashayi Allah kiyaye ma ma amma matasa fa ismail makan ne ina ne matasarka azari to kai matashi kuna fahimta ta kuma wannan gabbace za ku yi abin kirki kafin lokaci ya wuce a cikin hadisin imam Abu al-Hakim ya rawaito an sai yana cewa ikhtanim khamsan qabla ish khamsan maza maza ku ci riban abu biyar kafin biyar suruntume ku su durkusar da ku farko abin da ya faɗa shababaka qabla ish haramin kuruciya kafin ainihin sultan to da haka yanda matashi maza da mata za ku gina alhayatul ijtima'iyyal islamiyyar sunniyyar rabbaniyya ko kalli hadisan nan hadisi na farko su min jagoranci wajen karantar da karatu cikin lokacin da muke da shi hadisi na farko ku rike gaskiya wallahi a rayuwa ta zamantakewa in ka zama makariyaci to ka kaɗe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin surata tauba aya 109 kuma cikin hadisin bukhari da hadisin ibn mas'ud alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wala zar hatta taqashan hadisi ce wa iyyakum wal-kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujuri wa inna al-fujura yahdi ila an-nari ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله kaza shine ashahid auren ku yi gaskiya ku nisanci ƙarya ka je neman aure ka yi aron mota don ka burge ta ita ce iya wannan ƙarya zala ya jo za ka ɓata mata tunani rayuwarka ta aure daga baya in ta fahimci ba kai ba ne ka zube ka rushe kuma wasu 'yan matan da ke aro haƙorin gwal ki dinga yagewa wai alhaji ya ce bayan ba ta taɓa barin ainihin azar ba an hajiya ce ta yagi haƙori kai kuma ka ɗauka za ka aure hajiya waɗannan cututtuka ne a cikin rawatar ijtima'iyya bai kamata a samu masa shi da wannan ba kun ji wannan hadisin ɗaya kenan na biyu hadisi ne muttafaqun alai na biyu imam al-bukhari da muslim sun rawaito muttafaqun alai hadisin abu hurairah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه إيه؟ عند الغضب جارمي غوغرما كرقوزو باشيني مي إيه كايد متاني أرجما يتقى يأي تنديردو ساكسو وانا باشي بني جارمي وجد كيو alladhi yamliku nafsahu aish inda al-ghadab kadi wannan magana ne to idan baka da hali na wato self control rayuwarka ta zamantakewa za ta lalace kullun ka dinga fada kamar dage ka san dage fitananne ne ko san dage ko shi fa dage wato in ya bi ta ciyawa in ciyawa ta taba shi saboda bala'i sai ya dawo ya dinga rigima da wannan ciyawa wace dabba ce ake sifata da hakuri a Hausa akan ce damo sarkin shi kuma dage sarkin mai ikon Allah kuma duk sun fara da da da da damo dage to kai anta daga wai ko kai da mawai ne ku gaya min a daga wayun anta wulla anta da mawai ka zama damo ina nufin wannan muhimmi ne kwarai da gaske bisa hasken wannan hadisin muttafaqun alai hadisi na uku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن حديث ما أبو هريرة متفق عليه كشهدن ku da zato mummuna to sai ya Allah lahani din ko labari yace fa inna dhanna akdhabu look ba kadhib ba kadhib kadhib akdhab sadiq sadiq ايش اصدق صغير صغير اصغر جميل جميل وهكذا دوالي mummunan zato shine mafi ƙaryatuwar zace rayuwa ta auratayya idan ka yi matarka wani sai lamari lalace Allah kuwa sai ka ga mutum matashi ya aure sai fara leko content na matashi ne yana ganin ba daidai ba ne akwai wanda ya taɓa gani ce malam ni fa in ne aure sai na karɓi wayar matata duk kuma dumun content sai na share na ce saboda ce malam ba na so wani bai ɓata mare game da ita na ce to ke in banda abinka ba cikin mazan da kake gudu ka ga sunan shi a cikin wayar akwai baban ta yi akwai kaninta alisa ka zale kaddara ma tana makaranta ne akwai class perfect da aka ba su assignment shine mai kula da abu ko ka baya faruwa to ina nufin gaya muku wannan ya shigo cikin rawa irin ta ijtima a matsayinka na matashi kar ka yi kai dinga tururi da hayaki ka zamanto mutazinan tsakanin two extreme eight تسامح ولا تستوفي حقك كله وأبق فلم يستقف كل كريم كل كريم كرجي waɗannan za su taimaka ma rayuwa irin ta zamantakewa ƙarƙashin wannan hadisi kuna fahimta ta da kyau wannan kenan hadisi na na uku bukhari da mun sarwaito hadisi amma riwayar bukhari ya ambaci ainihin mutum biyar ne riwayar muslim mutum shida shine haqqul muslim alal muslim ish khams sit duk zana guda biyu wannan suna taimaka ma rayuwa ta zamantakewa ka san haƙƙinka a kaina in san nawa a kanka to ballan sana matarka ya idris ka rayu da matarka cikin soyayya da ƙauna ka kira ta da lafazi mai kyau ba laifi bane ka ce mata ya habibata qalbi bare da gaske ya raihanata sadri ya man araha wa yatma'innu ko da ƙarya suke fara ƙarya ce har ƙarya ce wallahi ku gyara hata ijtima'iyya zawjiyya matasa akwai masu wani irin zafin kai shi sa ake yawan san mace macen aure wallahi akwai wanda ya gami a karin kwanaki ya ce wallahi malam 80% not court cases su matrimonial ya aura ya saki ya aura ya saki wacce rayuwa ce wannan har ka ji yana cewa ke ne da nake canza wula haka nake canza mata wannan mutumin kirki ne wannan dan bado abin bada yaji ne a tuzawijuhu abadan to ga mata magana mai dadi ibnu umar in ya fito gida an ce yakan caba ado yana kanshi yakan ce fulanatu matar shi kenan ita ta min wannan adon har yakan ce innahunna yashtahina minna ma nashtahihi minhun matanmu suna kauna su gan mu fes fes fes yanda muke so mu gan su fes fes fes wa ashruhunna kaga wannan ijtima'iyya kuna fahimta ta haƙƙin musulmi akan musulmi guda nawa ne shida a wata ruwaya biyar in ka gan shi ke mai sallama in ya gace ka ka amsa yanzu ba ga yadda mu yi ba tun a madina bare yake ban labari za mu tafi olani da shi ce mala aure yana zuwa ce za mu zo kuwa ijtima'iyya wannan muhimmin gaske kuma gashi Allah ya rubuta mun zo din Sheikh Mansur ya Allah barakallahu fi yana mazu da sahaba da zaka daura aure da shi yaje wannan abu na ukhuwa ijtima'iyya gashi kuma sai ke zuwa nan da sauran malaman da duk suka bar gidajensu menene wannan kuma ni nayi imani a matsayin ka na matashi barakallahu fi nafi wata kana da akhlaqiyya da yasa jama'a ta su sare ka ai kirkin ka shine kugiyar janyo mutane amma idan ka zama wani irin karkuzun shu'umi likitacce da malmalalle tambadadde sai a tafi a barka wallahi saboda wancan magana fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat وإنهم ذهبت أخلاقهم إيش ذهبوا يا شباب الدين الأخلاق الأخلاق الهدى الهدى السنة السنة كنا فهمتها إن يجيتك كأمسة إن يأتي شاواي الحمد لله كغشيش اسمع إياد إذن يرش الله فيها كذيرتيش إذن يموت فبقاورش الله أكبر آخر المطاف sannan a wata ruwaya wa'iza tansa haka fansa in yi abin da ke bukatar nasiha kai mai nasiha akhlaqiyya matasa ku tashi wajen gyaran ku gyara alaƙoƙi tsakanin al'umma idan ka ga ɗan uwanka matashi yana hali na banza ya shi gefe wanda bai kamata ka yi haka ba kaga addini addini ne kuma amma ijtima'iyyat ne social integration na fata an gane ko kaza ba kyau kaga yarinya tana babu hijabi a jikinta karka tinkare ta da zagi da bakar magana magana mai kyau zagaya mata dabarar da mage ke yi wajen kama bera haka za ka yi wajen kira mutum kaga addini ne kuma gyara arrabit al-istima'iyya kuna fahimta ta hadisi na na gaba hadisin huzaifah ibn al-yamani shi ma cikin bukhari da muslim duk mai alƙawarin dukkan su muttafaqun alayhi in banda dai ko biyu ko uku inda lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يدخل الجنة إيش كتات وفي لفظ نما لفظ لا يدخل هذا نفي كتات نكرة والنكرة في سياق النفي تعم مستغرقة دون القنقم mai gutsuru ma mai yafici faɗi mai kutu balbal da kiti fifi mai haɗa faɗa tsakanin mutane Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba matasa ku nisanci wannan karka zamanto algungumi ɓata tsakanin jama'a ne na karanta labarin wata mace cikin lokacin da aka bani da Allah ku tsirin lokaci yayi matan nan tana da hijabi da niqabi a karamakum Allah za ta tafi gida sai ta rasa mota ta zo tana kokawa tana turmutsi da mutane wajen shiga mota sai wani mutum ya hango ta ashe ya santa daga shakalinta ya san matar makwabcinsa ce sai ce subhanallah bai kamata in bata tuzahimin rijal hadha yunafi al-akhlaqiyat sai ce wance shigo in kai ki gida gabarin tambaye ku ya kyauta a wannan gabar ya kyauta a wannan gabar ya kyauta kuma kuna shayin amsar tun na zuwa ina zuwa ina zuwa sai ya bude sai ya bude kofar baya gaba ta malam ba kofar gaba ba na hankalin ka ya kwanta da ya kai ta kofar gida ya ce to sauka lafiya in za kyauta to a daidai lokacin sai wata mace ta leko sai ta ɗauki waya sai ta kira matar wannan mutumin to ki mai da hankali na gan shi da wata mace yanzu nan muna kiranta gulmawiya to ita wannan mata ta ce da ita to me ina ruwanki ina ruwanki magulmaciya kika sani matarsa ce ta biyu a wani gidan kika sani yar uwarsa ce ta watsa mata barkono a fuska algunguma to mata ku ji tsoron Allah haka ma mazan kaga Allah ta'ala ya faɗa a sura mai lamba 49 aya ta 6 in ja'akum fasiqun bi naba'in aish fatabayyanu ita zai tabayyana to saboda wannan suna gyara halaye ne abinda nake so ne na kalle rawan ijtima'iyya kenan da matasa za ku ce maka sannan hadisi na kusan guda biyu in azintali na gaba shine hadisin zalunci hadisin ibn umar shi ma ittufiqa ala takhrijihi manzon sun sa yana cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah a wata ruwa ittaqu zulm ku ji tsoron zalunci zalunci wato ainihin duhu ne cikin duhunnin tashin kiyama to yau zaka iska ainihin matashi yana zaluntar dan uwan shi ko academic struggle ka zo kana jirafin wannan zalunci ne kun san jirafin kun san jiraf kun san zarafa ya tazarraf ya leƙa ya sata ya yi satar ansa wannan ha'inci ne ijtima'iyyan wannan mugun abu bai halatta ko ɓoye kaya a neman kuɗi zalunci ne in ka shiga siyasa ko ba da kwantaragi na ƙarya zalunci ne ijtima'iyyan ko a dinga ba da kwangila na bogi za a hanya babu hanya babu kuɗi a addini an yi zalunci a siyasa ba kyau kuma ijtima'iyya ina fata an gane ko to sannan a gurguje san tsaya haka ina mafita a ƙa'ida idan kai diagnosis sai ka ba da medical prescription alright an yi tashkhis at-tibbi tayyib tatabbi yace tu'aliju bi tatabbi bi kulli da'in wa laysa li da'i dhanbika lil ilaji siwa tadra ila ar-rahmani mahdan بنية خائف ويقين راجي بطول تحجد لطلاب عفو بليل مظلم والستر جادي لعلك أن تكون غدا حظيا ببلغة فائد وسرور ناجي كنت ذكرت زهد منا yace za ka je ka nemi magani medically amma wallahi ba ka da maganin zunubinka sai ka koma ga Allah shi ne abinda da malamai suka gaya mana to a gurguje ku gyara ijtima'iyyat musamman game da 'ya'ya mata dan Allah ku ringa zuwa gidajen marayu ku ringa ɗauko yara 'yan mata musamman kuna musu tarbiyya saboda hadisin Anas cikin Muslim annabi ya ce sallallahu ya ce man ala jariyatai man ala jariyatai duk wanda ya ɗauki nauyin yara 'yan mata guda biyu jarirai hatta tabluga har suka balaga suka kai aure sai ce ana wa huwa haka muke tashi aljanna yanzu gidajen marayu ban sani nan azare kuna da gidajen ku ban sani ba kuna da shi na taɓa tambayar abokina marigayi malam kabiru ahmad marigayi fiye da shekara talatin na zo nan azare abokina ne a nan muke da'awa to ya rasu sa zan so kafin na koma da Allah ku kai ni kabarin shi kawai je mai addu'a don Allah ku yi wannan alfarma din qabla an ansarif kuna da gidajen marayu to kun kyauta in kuka ki in wani addinin za su kwashe ayan it's a social catastrophe musiba ce isma'ila su kai su coci to ku je ku ɗauki yara 'yan mata ku aurar da su a wata ruwayar a cikin turmizi wanda ke da 'ya'ya mata uku fa sabara alaihinna wa at'amahunna wa kasahunna wa saqahunna kunna lahu hijaban min yawm al-qiyamah duk wanda ke da 'ya'ya mata uku ba wai mata ne kaɗai wannan adadi la mafhuma lahu a wata ruwayar amma kana da 'ya'ya guda uku kai hakuri da su ka ciyar da su ka tufatar da su ka shayar da su ya Allah za su zama sitran a wannan lafazin wancan kuma hijabin amma muna kula da wannan da societal arrangement din na tafiya daidai da ba ga yara mata suna tallan goro a tashoshi ba tana sai da gyada tana turo kirje za ka saya wannan abu da yana bata mana dorai wallahi bilahi al'azim ku je ku yi karatu ku zamanto yani al'atibba tabibat yana bata mana rai kaga namiji ya tsiraita mace a labor room yana kallon tsiraicinta bi dalilin mu'alaja yana mata iladi zai haihuwa misali kuna ina nas ta farko nas ta farko musulma ce a duk duniya wace ce ungozoma farko ku gaya mai in kun sani na'am wanda ya sani ya gaya min wace ce first knock in history tare da ilimi ne amma ya shafi isma'iyya ita ce na na rufai da bintu sa'ad al-aslamiyya al-khazrajiyya al-madaniyya amma sai ka zo ka ce wai Florence Nightingale Nightingale Nightingale nas ta farko musulma ce ta gamu da hasana ijtima'iyya an rabba ta an abba'a ta da ilimi amma sai ka zo kana magana Nightingale Nightingale an haife ta a 1820 Nana Rufaida 620 a difference of 1200 da tsakanin su amma ita wancan kuke tallata kuna barin namu wannan is social injustice game da culture din ni la utilu alaikum karatu an riga an yi ni kawai ɗauraya nake da rambul da kuma dajiya abinda nake so na faɗi a ƙarshe muna ƙara godiya ga Allah da ya tara mu a wannan katafaren masallaci an na yi farin ciki imam ya roki da in ja sallah a nan na juma'a na ce kash wallahi na so haka in zo in ga wannan majalisi mai albarka in ga fuskokin yan uwa kasiran ma amurru bi azare wala atamakka min an aqif hatta التقي بالاحباء والاخوات الكرام to gashi Allah ya hada mu a wannan lokaci saboda haka ina gaya mana abu kamar guda uku ko biyar a ƙarshe duk abin da malaman nan suka fara dan Allah ku taskanta mana su kuma yada mana su ko da pamphlet ne saboda ilimin yaro ka'idar karatu rubutaccen karatu haddatacce kun gane Hausar rubutacce haddatacce jiyayye gudajje what is documented is assimilated ma kutiba kar wa ma hufiza far shafi'i yana cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qaydu suyudaka bil hibal al wafiqa wa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatruka ila akhir ma qala to da Allah asaskance mana wannan karatu na biyu ango da amara ina ƙara jaddada mu ku zauna lafiya ki haƙuri da shi ki masa da'a ka kyautata mata inda halima ka ɗauke ta ku tafi shopping mall ka ce ki shiga duk abin da yake so ki ɗauka amma kai mata iyaka fa a gaskiya ne ka taɓaro maka aiki wallahi gaskiya ne kai kana ɗan ƙaramin almajiri irina ka ce zo mu tafi ka san mata ta ce to mai gida dubu ɗari biyu ce na saki waye kawo ta to to kai mata iyaka abinda nake cewa yana daga abin da kyauta ta istimaya matasa ku san da wannan ɗauki matarka ka tafi shopping mall ka kai ta misali na uku matasa in kun yi aure musamman tunda munasaba ce ta aure a shi'u bi shi'i yuzkar ɗauki matarka ka kai ta ko ina a jihar Bauchi saboda sada zumunta ka kai ta giya ɗaya ka kai ta bauchi na ba da misali na ba da misali ya ku giya dawa na sun ku ji daɗi ko a je giya dai ka kai ta kano yani zumunta ne i wallah zumunta a kafa take wannan muhimmin lamari ne sannan ke kuma kullum ki ki ki ki mijinki girki akan lokaci suka ce ki tsare wa mijinki idanun shi kare gaba daidai ba ki tsare mai cikin shi ki ba da abinci da wuri kai ma kai ce fa ne da wuri ya yi gaskiya ne ai sannan ki tsare mai ainihin sha'awar shi hadhihi ghariza yani insaniya bashariya islamiyya wala la dole ne misali sannan kuma da kai da ita ku ringa girmama sunan iyaye kar ka kira sunan babanta zakalar ki ce ai malam malam balarabe yazo balarabe kamar ya ka saya sunan haka ke ma ki ce abu ne muhimmin gaske to Allah ku yi wannan ina fata an gane ko sannan ku sa karatu ka ce tun da kika shigo gidan nan kafin shekara guda ya kamata mu sauke bulugul mara umdatul ahkam al-lu'lu wal marjan fi mustaqali shaykhan kafin ku je manyan littattafai ina ba da shawara ne a haka misali to la utilu alaikum لأن خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل أرجو ما ملتكم سبراك أموا مسلمي الله يسمي البركة كما ku yi amfani da wannan lokaci musa mu cikin addu'a nigeria at the crossroads mun samu labari wa yanci an kai hari haka muka yi mai dalili Allah wa'ala Allahumma ina rij'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim Allahumma alayka bihim Allahumma damin tadmira inda sharri ake nufi da mu in kuma alkhairi ake nufi Allahu a'ala ku sa mu addu'a tattalin arziki mai kyau rayuwar zamantakewa ta kyau siyasa ta yi tsafta ilimi ya gyaru tattalin arziki ya kyau sannan daga ƙarshen ƙarshe zan yi tambayar da na yi a nan azara 1992 wanda suke raye kila za ku tuna cikin ku yawancin ku ba ku nan lokacin matasa na yi wata tambaya li'anna ma takarrar takarrar ma takarrara takarrara kuma na yi magana ne kan tattalin arziki da malai magana kai na ce a cikin ƙwarya azare don girma Allah ku bani labari biredin da ake producing ake intaji albaitul intajiyu lil akhbaz mu ne muke samar da biredin da ake ci ko gairuhum ne tsakaninku da Allah azarawa ke yin biredin da ake ci congratulations to kun kama hanyar ci gaba saboda sai ka je ka gari hatta biredi saboda lalace sai ka je wani auke ciko ne ke yi haka suka yi ma dan uwana Muhammadu Sani a Maiduguri ya rasu yana da biredi yace wallahi malam sai da kan suka yi gangami suka ce ku daina san biredin shi zan su karya shi amma sai ka ga musulmi zuku zuku zuku ai ka san mu yan Najeriya ne ai uwa ɗaya ba ɗaya uwa ɗaya ba dawa ban ce ba ɗaya bane amma ka kiyaye saboda haka wannan biredin kun ce ku kuke ko to kun ci gaba tsakaninku da Allah asibitoci masu zaman kansu 80% na suwaye ku ga min gaskiya congratulations hani allaku tambaya ta gaba spare part na motoci da babura na suwaye a cikin ƙwarar azare na suwaye matasa na suwaye nasu ne da su ne to ina zuwa kaga wannan mukhtalafin ne ba mutafakun ba to daga ƙarshe kuma daga ƙarshe daga ƙarshe makarantu masu zaman kansu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh